أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu yau lahadi sha ɗaya ga watan Ramadana a wannan masallaci mai albarka na bayan NTA masallacin ɗallawan Indas wanda muka saba gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma. A jiya Asabar idan ba mu manta ba mun tsaya a aya na ɗari da da arba'in shida a cikin suratul Baqarah. yadda Allah ke ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun ma'ana alladina atainahumul kitaba wanda muka ba su at-taura da injila wato banu isra'ila kenan ahlul kitabi ya'rifunahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama ya'rifuna abna'ahum kaman yadda suka san ƴaƴayensu na ciki har muka ce sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya tambayi Abdullah ibn Salam ɗaya ne daga cikin mutanen Banu Isra'il wanda ya musulunta ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayan da ya masa shine shin ko ka san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san ɗanka na ciki yace kwarai na san shi na san shi yace ai na san manzon Allah fiye da yadda na san ƴaƴana tunda ƴaƴana kafin na aje su ban san menene su ba ban san sufan su ba ban san kamannin su ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na karanta sufan sa na karanta kamannin sa yau za mu tashi a aya na 147 kenan insha Allah alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin alaramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين wannan umarni na juya alƙibla daga baitul muqaddas wato kudus kenan jerusalem zuwa alka'abatu baitullahi haram umarni ne daga allah alhaqqu wannan gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka zamo daga cikin masu yin shakka da kokonto cikin abin da ubangijinka yayi umarni da shi sabila da duk abin da ya zo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na umarni kowane iri ne ko da umarnin na wahayi ne wanda yake zuwa ta hanyar jibril ko kuma umarnin wato na magana ne wanda yake zuwa daga labarun da suke zuwa daga manzon Allah duk abin da ya fito daga manzon Allah gaskiya ne Allah ne ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya furci akan son rai sai abin da aka masa wahayi daga gurin Ubangiji, shi fa annabi an tsarkake shi duka a matakansa, an tsarkake shi a harshensa, wa ma yantiqu anil hawa, an tsarkake shi a zuciyansa, ma kadzaba fuadu ma ra'a, an tsarkake shi cikin halayensa wa innaka la'ala khuluqin azim. An tsarkake shi dangane da zuciyansa da maganganunsa, aka ce alam nashrah laka sadrak. An tsarkake komai nasa hatta hannunsa. Allah ya tsarkake lokacin da ya yi jifa a yakin badar da tsakuwa a hannunsa ya fuskanci kafirai ya watsa tsakuwa a idan dunansu ya ce shahatul wujuh Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai ka jefa ba abinda ka jefa Allah ne ya jefa wannan tsarkake shi ne a hannunsa Allah ya tsarkake shi a kafafuwansa Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا حتى أتتيا النبي الله يا أركتي to duk tasarifi na manzon Allah duka tasarifi ne cikin ubangiji to shine Allah ya ce wannan abin da annabi ya zo da shi dangane da umarni da juya alkibla gaskiya ne alhaqqu min rabbika gaskiya ne daga ubangijinka gaskiya daga ubangijinka ka karba fala takunanna minal mumtarin kar ka zamo daga cikin masu yin shakka masu yin kokonto a almumtarin wato an ciro shi ne daga almira sai ya zamanto ismul fa'il sai aka hada jami'insa ya zamanto almumtarin ismul fa'il ne na wato mai kokonto daga almira'u kenan to wala takunanna minal mumtarin ko ko fala takunanna minal mumtarin kar ka zamo daga cikin masu yin shakka da kokonto dangane da abin da annabi Muhammadu ya zo da shi. Kamar yadda muka faɗa akwai munafukai da dama akan wannan sun yi ta cece ku ce suna maganganu na munafinci dangane da manzon Allah. Akwai musulmai da dama kuma wanda ba su da rabo dalilin wannan yasa suka yi ridda suka bar addinin musulunci. To shine Allah ke yin umarni. Umarnin ana yin magana ne da manzon Allah amma abu wadda ake nufi al'umman manzon Allah ne. alkitabu bihi wal muradu ummatuhu ana magana ne da shi manzon Allah amma ana nufin al'umman manzon Allah ne ana nufin sahabban manzon Allah ne na'am wa likulli wujhatun
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يعتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يعتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce wali kulli wujhatu kowa yana da mafiskanta duk wanda yake da wani fiskantan da ke fiskantan Allah ke bautan Allah gabanin a juya alƙibla ya koma zuwa ɗakin Ka'aba ai huwa muwalliha Allah shine majibancin kowane mafiskanta wali kulli wujhatun kowa yana da mafiskanta huwa muwalliha kuma Allah shine wato mafis abin fiskanta a wannan mafiskanta din kamar yadda Allah ya faɗa mana ne a baya fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk yadda mutum ya tinkara to ya dace da zatin Allah a gurin ko ina mutum ya tinkara ya dace a wannan gurin akwai samuwan Allah sabila da Allah shine al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin kamar yadda ya tabbata huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine na farkon da baya da farko duk wani abun da ka gaishe a gaba to Allah sai da ya samu wannan abin ya samu wal akhir kuma shine na ƙarshe duk wani abin da ka ganshi a baya to Allah yana bayan wannan abin duk yadda yake wal zahir duk wani abin da ka ganshi a bayyana kana ganin sa kurukuru to Allah ya ci wannan abin bayyana wal batin haka buya duk wani abin da ka ganshi a buye Allah ya ci wannan abin buya wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine masanin komai da komai shi yasa da akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da ɗayan ku dai saki guga zuwa ƙasa ta bakwai da gugan za ta sauka ne akan zatin Allah subhanahu wata'ala a ƙasa ta bakwai fa da a ce ɗayan ku zai je ƙarshen duniya to duk yanda ka je ƙarshen yanda ilimin ka ya ƙare to samuwan ubangiji na gurin a duk yanda kake ganin ga wani abu ya bayyana maka har kana ganin wannan abun bayyanan ka bayyanan sa dai mance maka da samuwan ubangiji to bayyanan ubangiji ya fi bayyanan wannan abu din amma wannan a cikin sa akwai wato daqa'iqul ulum wal daqa'iqul ulum wal asrar wanda malaman ma'arifa sukan fitar anan wanda fa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu haddin azim masu samu sai yan kadan sai wanda suka nace sai wanda suka bauta wa Allah ta ma'arifa sabila da akwai masu bautan Allah suna kan dabaqatu guda uku akwai al-ubadu akwai az-zuhadu akwai al-urafa'u al-ubadu sune zallan wanda zuriyan bautan Allah suke kullun cikin azumi ake kullun cikin sallah ake a dare ana sallah da rana ana sallah kanu qalilan min al-layli ma yahja'un da daddare ko da yaushe ibada ake yi al-ubadu kenan to da akwai az-zuhadu masu gudun duniya kuma wanda gudun duniya malaman ma'arifa sun kasa shi zuwa kashi uku sun kai sun ce zuhudu ya kasu kashi uku akwai zuhudul awam akwai zuhudul khawas akwai zuhudul khassatil khassa zuhudul awam zuhudu na kowa da kowa wanda ake neman kowa a wannan fagen shine az-zuhudu amma harrama Allah ana neman kowa ya guji abinda Allah ya haramta idan ka guji abinda Allah ya haramta kai ne gudun duniya ne kai zahidi ne a makamin da kake a matakin da kake kamar yadda Allah ya ce annabi ya ce ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na hane ku ku nisance shi abinda nace ku yi ku aikata shi gurgurdan yadda za ku iya to akwai zuhudul zuhudul awam zuhudul awam shine az-zuhdu amma harrama Allah duk abinda Allah ya hana ka nisanta akwai kuma zuhudul khawas zuhudul khawas shine az-zuhdu amma fadala 'anil halal ka nisanci abin da yayi saura na halal abin da zai zama na yalwa amma halal ne amma sabila da yalwansa ka guje shi ka kyamace shi baka son sa kamar misali tara tara gidaje da dukiya da yawa sai ka ga me gidajen da su maka me dukiyar da su maka sai ka wadata da dai dai abu kadan wato kai abu kadan yana wadatar da kai wanda manzon Allah ya ce Allah yana son mutumin da wato karanci yana da ƙillafin shai'i karantawa wajen burace-burace na abubuwa wannan shine mene shine zuhudul hawa zuhudu ne amma kuma wato kana yin mu'amala da abin da Allah ya baka na arzikin duniya amma kuma abun fariya da fifita ka nisanci wannan abu shine mataki na zuhudu na biyu mataki na uku kuma shine az-zuhudu amma ya shiga alillah ka nisanci duk abin da zai shagaltar da kai gabarin Allah wannan fa shine kwaloluwa zuhudu khassatil khassa kenan duk abin da zai raba ka da Allah baka bukatar sa duk wani abin da zai shagaltar da tunaninka gabarin Allah ko gabarin halittun Allah baka ma kawo shi kusa da kai zaka ga cewa mutane zama cikin mutane mutane da su raba ka da Allah sai ka nisanci mutanen kamar yadda Abu Zarr al-Ghifari yayi wanda manzon Allah yace Yahya wahdahu ويموت يذهب وحده ويحيا وحده ويموت وحده zai tafi shi kadai zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai sabila da yana ganin cewa zama cikin mutane da mu'amala da mutane zai raba shi da Allah zuhudu khassatil kasa az-zuhudu amma yashghalu anillah kaman wato misali radio wanda yake wannan makamin azhudu shi bai ga me zai da radio ba me zai yi da radio wa zai ji a rediyo labarin wa zai yi shi da kullum kunnan sa yana son ya ji labarin Allah ne harshen sa yana son ya yi zikiri ne wanda yake wannan mataki mataki ne mai kololuwa mataki ne mai tsada wanda malaman tasawuf muta'asira kaman su Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da suka zo dace zuhudin su to ba su yi irin wannan zuhudu na kyamus din ba ya zamanto babu wato kawai mutum ya zauna kayansa da datti kayansa turbudi turbudi jikinsa da kore kore ba zai ci abu mai daɗi ba duk an yi irin wa'annan zafidan an yi su da yawa wanda ibn taymiya ya kawo labarin da yawa daga cikin su a cikin al-furqan baina awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytan ya kawo bayanan su da yawa makamantan wannan ko kuma ka duba jami'u karamatil awliya na yusuf an-nabhani zaka ga irin wa'annan zahidan to shehu ibrahim da ya zo shi irin zuhudinsa a cikin addu'arsa yana ce Allahumma ja'ali dunya fi aidina wa sarrifa an qulubina Allah mu ba muna son ka raba mu da duniyan bane a'a ka kawo ta hannunmu amma ka cire ta a zuciyarmu ka ba mu duniyan a hannunmu sabila da mutanen duniyan idan suka gan mu da ita za su za su za su so su ji daɗin abin da ke gurin mu na munajati da halaran ubangiji sabila da abin da ke gurin ubangiji ya fi komai daɗi duniyan me wani daga cikin arufai yana cewa lau zaqal muluku ma zuquna ko kuma lau arafal muluku ma tazawwaqna la khasamuna alai da sarakuna sun san dadin ma'arifa sun san dadin kaunar annabi to da sarakuna sun bar kokuwa akan mulki sun dawo suna kokuwa da mu suna son su ma sai sun dandana abin da muka dandana ayi hasabu sabwa anna al-hubba munkatimun ma bayna munsajimin minhu wa muttaribi لولا الهوى لم ترد دمعا على طللي ولا أردت لذكر الباني والعالمي to wannan baratibu kenan na zuhudu to kamar yadda na faɗa mana masu tafiya zuwa ga Allah akwai al'ubbadu masu bauta akwai az-zuhadu masu kyaman duniya akwai al-urafa'u arufai masana Allah wanda mutum da iya zama wa abidi ya zama zahidi amma kuma ba dole ya zama arifi ba amma dole idan mutum ya zama arifi sai ya hada wannan sufa guda biyu sai ya zama zahidi sai ya zama abidi dole sai ya hada wannan sufa guda biyu sabila da tafiya zuwa gurin Allah ma wato ana tafiya ne kowa da irin likulli unasin mashrabahu kowa da mashayansu wasu alwariduna ne suna gangarawa ne suna gangara ne wasu kuma asfalikuna ne suna shiga ne suna haurawa ne wasu kuma almajazubuna ne sun fizgu ne sun saka giya makansu suna neman ubangijin ba su san yaya za su samu ma'arifan ubangijin ba to kowa da irin tafiyarsa su almajzubuna yadda suke cewa su ne qaumun wasalu ila Allah bi karamatillah sabila da masu tafiya zuwa ga zuwa ga Allah akwai qaumun wasalu ila Allah bi ta'atillah akwai qaumun wasalu ila Allah bi karamatillah kamar yadda ibnu Athaillah al-Iskandar ya kawo akwai mutanen da sun je gurin Allah ne sabila da tsaban biyayya ma Allah yawan sallah yawan azumi irin abin nan da yake cikin hadisul qudsi فلا يزال عبدي يتقرب إلي ينا كسنتانا يتقرب في لين مضاري بيكينون تكراري دا استمراري يتقرب يناي يويي غوبيي بزيغ الزيابة هل يسابو كسنتي دا الله المسلوكون كنا قوم وصلوا إلى الله بطاعة الله mutanen da tsaban biyayya ma Allah ne ya kai su zuwa ga Allah akwai kuma qaumun wasalu ila Allah bi karamatillah mutanen da suka je gurin Allah da tsaban soyayyan Allah Allah kawai na son su ne ba aikin su bane ya kawo su kawai inaya ce rabbaniya zaɓi ne na ubangiji kawai sai a zaɓe ka sai a ajiye ka a wani makami kuma ba a isa a yi munaza'a da kai akan wannan makamin ba kamar misalin barawon gidan Rabi'atul Adawiyya ya shiga zai yi sata ya duba gidan ya rasa me zai sata ya fita washi gari ya shiga zai yi sata ya gama caje-cajensa nan ma ya rasa me zai sata ranar na uku sai ce yau dole sai ya saci wani abu da ya duba ya rasa me zai sata sai ya tsina kayayyakin sawanta sayyida rabi'atul adawiyya ɗaya ce daga cikin ginshikan sufanci ginshikan ma'arifa na ubangiji ya rasa me zai ɗauka sai ya ɗibi kayan sawanta ya je zai fita sai kawai ya ga ƙofan fita ya zama masa bango ya ga gaba ɗaya ƙofofi sun zama bango ba su yadda zai iya fita ya juyo sai ya ga sai da rabi atul adawiya a bayansa ta ce me ya kawo ka gidana jiya ka zo shekaran jiya ka zo yau ma ka zo me ka zo yi ya ce na zo sata ne ka zo sata me za ka yi da abin da za ka satan yace zan yi kaza da kaza da shi ne tace to ajiye kayan sai ya ajiye ta ba shi buta tace yi alola yayi alola tace yi sallah nafila raka'a kaza yayi ta ba shi wasu rudai tace karanta ya karanta sai ta buga kasa sai zinari ya fito sai ta ba shi tace je ka sayar gobe ma ka dawo a baka kai wannan abin da aka saka yau sabila da tsaban damanan da Ubangiji ya musu, ƙasa ma za su buge ta ta zama zinari cikin karama, sabila da girman da Allah ya ba su. Ya tafi wa shi gari ya dawo, a haka a haka kafin ya cika wata sai da ya zama waliyin da ake buga misali da shi. Barawo ne ya shigo zai yi sata, barawon gidan waliyai yakan zama wali, sabila da zaɓin Allah, ba ga karan ashabul kafi ba, kare ne. amma da yabi masu rabo sai shi ma ya zama mai rabo kwana shekara ɗari uku da tara suka yi suna bacci ba su mutu ba shi ma sai aka ba shi wannan karama shi yasa idan muka ga jama'an Allah sai mu kama su kamar yadda annabi Muhammadu ya ce a ƙarshen zamani za a yi tufa da irin wanda aka yi a zamanin annabi Nuhu amma fa wannan tufa nan babu wanda zai kai labari sai wanda ya rike sharifai jikokin manzon Allah mu kuma sai muka ce mun rike shehu tijjani jikan manzon Allah shi sai ya kai mu ga manzan Allah. To haka za, wannan barawo ya zama babban abidi zahidi arifi a cikin waliyai ma ana faɗan sa to akwai qaumun wasalu ila Allah bi karamatillah sun ita zuwa ga Allah ne da kaunar Allah da karaman Allah Allah ya saka mu cikin su akwai kuma qaumun wasalu ila Allah bi ta'atillah wanda biyayya ma Allah ita ta kai su Allah ya saka mu ciki tabiya da haka Allah subhanahu wataala ke kira wa likulli wijhatun huwa mawalliha kowani mafiskanta wato kowa yana da mafiskantansa wa likulli wijhatun kowa na da mafiskanta mafiskantansa kuma huwa mawalliha Allah ne majibincin wannan mafiskantan kowace iri ce fastabiqul khairat Allah ya ce ku yi rigaye rigaye wajen aikata aikin alkhairi wajen biyayya ma Allah wajen yawan sallah wajen yawan azumi wajen yawan sadaka amma wasu sun yi ikhtisasi sun ce fasabiqul khairat ana nufin ku gaggauta juyawa dakin Ka'aba ku bauta ma Allah kuna fuskantar wannan alƙibla kar ku tsaya wasa fasabiqul khairat ku yi gaggawa gurin alkhairi kamar yadda Allah yake sai'u ila maghfiratin min rabbikum shine maza Allah ke ce yana jin mamakin mutanen da maririn aka saka musu a wuya aka saka musu igiya a wuya ana jawo su za a kai su aljanna su kuma suna bauɗewa ana jan su za a kai su garaman Allah amma su suna bauɗewa fastabiqul khairat ku yi rigaye rigaye gurin aikata aikin alkhairi alhamdulillah duk wanda ya riga ya tsaya a kafansa ya rike alqur'ani ya rike sunnan manzon Allah ya rike sunnan as-salafu salihu magabata na gari to kafansa ba zai zame ba zai zamanto cikin wanda suka rigaya was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun amma duk wanda ya bari kafansa ya zame kullun da'awa a cikin masu tafiya cikin ɗarikun sufayen akwai masu da'awan soyayya su ce muna son annabi muna ƙaunan annabi idan an kawo magana su shiga gaba gaba su nuna babu wanda ya kai su ba su biyayya wa manzon Allah wannan da'awa ce babu yadda soyayya za ta kai ka ba za ta maka komai ba tabbacin alaman so shine ka bi manzon Allah sau da kafa rike alqur'ani shine jagora rike sunnan manzon Allah shine jagora wannan shine abin da zai tabbatar da kaunan ka manzon Allah to sai mutum ya fita daga wannan da'awan ya samu cikin waɗanda suke rigaye rigaye gurin alkhairi da kuma masu da'awan sunna su ce mu ne sunna mu ne muka iya mu ne kuma idan an auna su a mizanin sunna a gaba su kan sunna wannan ma duka da'awa ne fasabiqul khairat mutum idan yana aikata aikin alkhairi ma bai sani ba idan ka ga mutum yana ganin yana aikata wani abu to shedan ya masa tajalli shedan ya bayyana masa sabila da shedan yakan bullo wa mutum ta yanda bai sani ba yakan bullo ma mutum ta yanda bai sani ba akwai wani littafi mai suna al-iblis ana faɗan yanda shedan yake da barbaru wajen bullo ma bayan Allah ta yanda zai halaka su shehu Abdul Qadir na cikin sallah da daddare sai kawai yaji ana kiransa ya Abdul Qadir ya Abdul Qadir yaji ana kiransa yana juyawa sai ga haske ya cika ɗakinsa sai ce an Allah ni ne Allah hasken ya ce masa ni ne Allah na halatta maka komai shi Abdul Qadir ya ce ƙarya ne ba Allah bane shedan ne la'anatullahi alaik ba Allah bane kai shedan ne kai kaga suna gani iyalin suna gane tajallin ubangiji suna gane kuma yanda shedan yake kutsowa domin ya lalata maka ayyukanka duk yadda ka kai da kyakkyawan aiki daga ranar da ka fara jin kana da wani kyakkyawan aiki to ka ruguza aikin ka wanda ya san ubangiji yawan tafiyarsa cikin ubangiji yawan hujuban jahilcinsa da suke bayyana masa ba wanda ya sani sai Allah ba wanda ya iya sai Allah mu dai fasabiqul khairat bi rigaye rigaye wajen alkhairi kamar yadda sahabban manzon Allah suke rigaye rigaye akan manzon Allah ba mu ji hadisin da ke faɗa mana hadisin sahlu ba wadda yake faɗin cewa da ya koma gurin mutanen maka yake ce musu ya samu mutanen da ba za su sallama annabi muhammadu ba yace fa inni ji'tu fa inni ji'tu kisra wa mulkahu وجئت قيصر وملكه وجئت نجاشي وملكه وما رأيت قوما يخرمون سيدهم مثل صحاب مثل صحاب محمد وما رأيت قوما يكرمون سيدهم مثل صحاب محمد yace wallahi ban ga mutanen da suke girmama shugabannin su ba shugaban su ba kaman shahabban manzon Allah suna rigaye rigaye gurin ruwan alolansa ba su bari ruwan ya diga a kasa fastabiqul khairat suna rigaye rigaye wajen askin annabi idan yana aska kai kwayan gashinsa ba ta diga ba ta sauka a kasa layi suke yi jaruman manzan Allah idan annabi yayi kaki suna rigaye rigaye su kama kakin annabi su shanye akwai albarkan da ya kai wannan wannan ne fa neman albarka fa wadda muke yi ake hana mu ga sahabbai suna neman albarkan manzon Allah sahihin hadisi ba tarihi ba ballantana ka ce ana shakkun ingancinsa waɗanda su ne kololuwa in sun rawaci hadisi za a ce رواه الشيخان بخاري ده مسلم كنا فسره شو wannan hadisin sahabbai na shan kakin annabi sahabbai na cin farcen annabi sahabbai na kwashe gashin annabi su koye sahabbai na shan ruwan alolan manzon Allah neman albarka suke yi ga jubban manzon Allah da ke gurin sayyidatuna asma' jika jubban ake yi a sha ruwanta idan mutum baya da lafiya aka jika masa ya sha sai ya warke albarka ake nema albarka ake nema su ma kenan da suka rayu da annabi suka ga annabi suka yi gogayya da annabi suke neman albarkan abubuwan jikin annabi ina a ce mu da bamu gan shi ba labarinsa muka ji shi dole mu rikice mu jigi in ana maganar manzon Allah a ga idan mu ya zazzare idan ba a mana adalci ba sai a ce mana mahaukata kuma in an ce mana mahaukata an yi daidai eh an yi daidai in an ce mana mahaukata mu mahaukatan manzon Allah ne eh Shehu Ibrahim yace yalumuna ni jahalan wa aikantu annaman tajarra'a minni ishari ma zuktuhu sabba yace suna zato na suna zargi na saboda jahilci yace amma wa aikantu na fatankance annaman tajarra'a duk wanda ya kwankwaɗi min ishari ma zuktuhu ɗaya cikin ɗarin da na sheka na ƙaunar manzan Allah yace sabba dole ya rikice yace ala innani radin bi an qila jahil fasihun wa in qalu fatabballahu tabba yace na yadda a ce da ni jahili akan manzan Allah na yadda a ce da ni wawa akan manzan Allah na yadda a ce da ni mahaukaci akan manzan Allah mu ma min yadda eh idan aka matsa sai a ce mana mun zarni akan manzan Allah to mun zarni mun susuci Allah ya bar mu da manzon Allah ga sahabban da suka ga manzon Allah suna warwasan farcen annabi suna warwasan gashin annabi suna warwasan ruwan alulan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duka neman albarka ne shine suke ce wai idan wai wai wai sai su ce wai wai wai wai sai ku ce a baku albarkan annabi albarkan sa dai ibo ya baka kenan wannan jahilci ne wannan jahilci ne annabi Isa ma yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu duk yanda Allah ya saka ni ya saka ni mai albarka sabila da haka annabi Muhammadu albarkansa tana nan a wanze ba za ta kare ba yawa ba za ta kare ba fastabiqul khairat ku yi rigaye rigaye zuwa ga aikata aikin alkhairai kowane iri ne biyayya ma Allah yawan sallah yawan sadaka yawan azumi amma malaman tafsiri sun yi irtisasin fastabiqul khairat nuni ne zuwa ga ku yi sauri ku juya ku yi rigaye rigaye wajen fuskantar ɗakin Ka'aba da kuma bauta ma Allah wato a alƙiblan da Allah ya juya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake masa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha awalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wanda suka ce ana nufin fasabiqul khairati wasu kuma suka ce sallah ne wato wajen sallah a ganku kuna rigaye rigaye rigaye rigaye kuma wato ba ana nufin kuna guje-guje ba kamar yadda yanzu za ka ga inda a je sallah ka ga ana guje-guje mutum yana sauri ya zo yana zuwa ya mika kawai ya faɗi ya yi ruku'uwa yana son ya riski raka'a ba a son haka manzon Allah ce idan za ku tafi masallaci ku tafi masallaci a nutse fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmuhu abinda kuka samu wanda kuka samu da liman sai ku yi abin da ya shuɗe muku kuma sai ku cika daga baya amma Allah baya son ka je sallah an, an taɓa zuwa wato ana sallah annabi ya ji an shigo da gudu annabi na sallah ya ji an shigo da gudu da ya idar ya ce waye aka ce wane ne annabi ya ce ka zamo cikin fasabiqul khairat ka yi rigaye rigaye wajen alkhairi amma kada ka ƙara ka zo a nutse idan ka zo a nutsa abin da ka samu shi kenan sai ka cika abin da ya wuce maka kuma sai ka kawo shi to wasu suka ce ana nufin wato yin sallah ne a farkon lokaci ana son mutum ya zamanto yana kula da sallah ana lokacin sallah na shiga a gabatar da sallah ba kuma kamar yadda yanzu ake ganganta lokacin sallah ba kaga kawai anyhow karfe sha biyu dot an mai da shi shine lokacin sallah da sanyi shine lokacin da zafi shine lokacin wannan kuskure ne sabila da dare na shiga cikin rana rana na shiga cikin dare lokaci yana canjawa yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli yana shigar da dare cikin rana kuma yana shigar da rana cikin dare wannan dalilin sai yasa wani lokacin sai dare ta yi tsawo wani lokacin kuma sai rana ta yi tsawo shi yasa akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke magana akan mutum idan dai yi sallah kaman sallan azhar ba a san ya gabatar da shi da gaggawa a a abridu salatakum akwai hadisin da ya faɗi haka maza Allah ya ce ku ku sanya ya sallan ku da garji sabila da an ce akwai lokacin da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi sayyiduna Bilal ne kenan ya tashi zai kira sallah da ya tashi sallan azhar ne kamar yadda ya zo a cikin ruwayan Bukhari da ruwayan Imam Tirmidhi daga Sidna Abu Zar al-Bukhari radiyallahu anhu yace kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi safari fa arada al-mu'adhdhin an yu'adhdhina liz-zuhri muna tare da manzon Allah a tafiya sai ne kiran sallah zai yi kiran sallah na sallan azhar fa qala an-nabiyyu sai manzon Allah yake abrit ka sanya yata sabila da lokacin rana ta yi zafi annabi sai ce abrit ka bari sai rana ya ɗan yi sanyi. Sun ma'ara da an yi addina sannan ya sake da ya bari ɗan an jima kaɗan ya yi sai ya sake tashi zai kira sallah. Sai manzon Allah ya sake ce masa mene abrid ka sanya ya ta bayan zuba ka bari rana ta ƙara yin sanyi. Haka ya sake tashi na uku zai kawo annabi ya sake ce masa abrid har sai da lokaci ya yi sanyi. sai manzon Allah ya ce masa inna shiddata yace masa habbansa inna shiddatal harri min fayhi jahannam tsananin zafin nan da kuke gani yana daga cikin tiriri na wutan jahannama yana daga cikin tiririn wutan jahannama ne fa idza shadda al harru fa abridu bis salah idan zafi yayi tsanani to ku sanyaya zafin da sallah ana nufin idan lokaci yayi zafi to kada a tsananin gargin rana ku tashi ku ce da ku yi sallah ko da lokacin sallan ya shiga duk da annabi ya ce khairul amali as-salatu fi awwal al-waqt ko kuma as-salatu fi awwal waqtiha fiyayyan aiki sallah a farkon lokaci amma annabi ya ce a sanya ya sallar a sanya ya sallar ba a banza magabatan mu suke sallah karfe biyu ba suke sallah karfe ɗaya da rabi ba amma akwai lokacin da in mutum ya yi sallah sha biyu da rabi sallansa ta yi amma ba fa kowane lokaci ba haka za sallar la'asar sallar la'asar haka aka yi ta yi wasu suka daɗe suna sallar la'asar karfe uku da rabi uku da rabi uku da rabi kuma akwai lokacin da karfe uku da rabi la'asar bai shiga ba bai shiga ba sallar la'asar akwai lokacin da kuma ya shiga amma babu yadda za a yi a ce karfe hudu dot sallar la'asar bai shiga ba to da ma yuribuka ila ma la yuribuka tunda ta iya yiwa ka zo da kai sallar la'asar din karfe uku da rabi kana tunanin lokacin bai shiga ba to ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto sai kai sallah karfe hudu Allah zai karba to duka wahabiya suka zo suka yi ta kawo tawili wajen rarraba lokutan sallah wajen rarraba masallatai wajen rarraba abubuwa da dama wanda subhanallahi wannan yayi tasiri wasu har suna ganin da su buɗe masallaci wanda za a yi sallah karfe goma ko karfe sha ɗaya ko kaza kowa da irin ya nasa mu dai mun tsaya a yanda magabata suke a nan nike ba mu kauce ba kuma Allah ya kashe mu a nan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fasabiqul khairat fi rigaye rigaye zuwa ga aikata aikin alkhairi aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a duk yanda kuke Allah zai zo da ku dukanku ko a ina kuke ya'ti bikum Allahu jami'a Allah zai zo da ku alkiyama idan ya tashi da na farko da na karshe duka za a haɗu yawma tubla sara'ir ranan da za a yi bankada ranan tonan silili ranan tonan asiri amma mun rike manzon Allah Maulana Shehu Abdul Qadir Jilani yana cewa ya sayyidi ya rasulullahi kuzbiya bi mali siwaka wala alwi ala ahadi يا من يقوم مقام العمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد إني إذا مسني ديم يروئني أقول يا سيد السادات يا سندي yace ya manzon Allah ka rike hannuna mali kuwa ka banda kamanka wala alwi bana karkata jingina ala adin da wani in ba kai ba yace ya man ya komu maqamal hamdi munfaridan ya wanda ke tsayuwa a maqamul hamdi shi dayansa للواحد الفرد وند الله ubangiji tilo ya samar masa da wannan makamin wanda lam yulad wa lam yalid bi aika ba kuma ba a aike shi ba to muna san ranan da da ai bankada ranan da da ai tonan asiri ranan da Allah zai hallara mu gaba daya Allah ya sa mu cikin leman manzon Allah aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a duk yadda kuke Allah zai hallara ku gaba ɗayan ku babu abin da zai buya ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa ake son ko da yaushe mutum ya zauna da shirinsa ya zauna da shirinsa ita mutuwa ba ta da magani maganin mutuwa shine biyayya ma Allah ta'ala shine kawai shi yasa manzon Allah ya baka wani abu annabi shine babban likita ya san maganin komai yace in za ka yi sallah ka yi sallah irin na ne ban kwana idza salla ahadukum falyusalli salata muwaddi'in idan ɗayan ku zai yi sallah ya yi sallah irin sallan mai ban kwana ina fatan mun fahimci irin sallan mai ban kwana kaman kai ne a zara'ilu yana baya yana jiran kai ce gama na ɗauki ranka da Allah wani irin sallah da aka yi da a ga tsoron Allah kan a sallah alama sai kayi awa ɗaya baka idar ba eh sai kayi awa ɗaya baka idar ba wajen kushu'i da khudu'i da kusanci da Allah da nutsuwa to annabi ce in ɗayan ku dai sallah yayi irin wannan sallah sabila da bai san yaushe ajalin sa zai zo ba bai san yaya ne ba lafiya ba shi dai yake nuna cewa kai din nan ba yanzu zaka mutu ba rashin lafiya ba shi yake nuna cewa yanzu yanzu zaka mutu ba shi mutuwa kowa na nan lokacinsa na rubuce ko da lafiya ko ba lafiya kitaban mu'ajjalan littafi ne rubutacce na rubuce akwai wani sahabin annabi Sulaiman yana zaune a fadan annabi Sulaiman kawai sai wani bako ya zo gurin annabi Sulaiman fari kyakkyawa suka gaisa da annabi Sulaiman suka gana shi kuma wannan bakon da ya zo gurin annabi Sulaiman din yana ta kallon wannan sahabin annabi Sulaiman din na ta kallon sa na ta kallon sa sai da ya gama ya fita sai sahabin annabi Sulaiman ya tambaye annabi Sulaiman ya ce to Allah wani bako ne ya zo haka kyakkyawa na ta kallo na na ta kallo na annabi sulaiman ya ce mala'ikan mutuwa ne ya ce mala'ikan mutuwa ya ce eh sai ya rikice ya ce ya annabin Allah abinda nake roƙon alfarma kada ya dawo ya same ni anan dan na gana kallo na ka saka wani aljani ya taba ni a baya ya kai ni can wani kogo a bangon duniya ta gabas ya ɓoye sabila da ba na son mutuwa yanzu annabi suleiman ya ce a masa haka wani aljani ya raba shi a baya sai can bangon duniyan a ƙarƙashin wani dutse ya je yana ajiye shi sai ya ga azra'ilu a gurin azra'ilu ya ɗauki ransa yana ajiye shi sai ga azra'ilu a gurin washi gari da ya dawo mala'ika azra'ilu ya dawo sai annabi su zama yake ce ka zo ka bar ni sahabi na ya ji tsoro ya ce a kai shi guri kaza ya ce ai na ɗauki ransa ya ce wallahi kallonsa da nake yi mamaki nake yi ni ga gurin da Allah yake zan ɗauki ransa kuma na gan shi a nan kuma na san ba zai iya zuwa da ƙafa ba amma Allah duka ya ƙara abinsa ya da haka mu zauna a shiri aina ma takunu ya bikum Allahu jami'a duk yadda kuke Allah zai zo da ku inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da komai Allah zai iya tashin alkiyama a tsaka a tashi kiyama a tsaka duniyar ma gaba daya bata kai kwana ɗaya ba a gurin Allah Allah ya ce wa yawmin inda wa yawmin inda rabbika ka alfi sanatin mimma yabdud rana ɗaya a gurin ubangijinka yana daidai da kwana nawa yana daidai da shekara dubu duniya ta kai shekara dubu ne shekara dubu dubu ɗari ko kuma biliyonin kanin kidaru kamfina albasana to idan ma duniya ta kai kwana ɗaya ba ta kai sati ɗaya ba a gurin Allah gaba ɗaya tun da zuwan Adamu duniya ma bai kai shekara dubu goma ba zuwan Adamu duniya shekara dubu bakwai ne zuwa dubu takwas ana bisantar dubu takwas gaba ɗaya kuma alkiyama ta zo lokacin da annabi ya zo ma aka turo manzon Allah annabi yana nuna yatsunsa guda biyu haka yace tsakani na da alkiyama bai fi tsakanin wa'innan yatsun guda biyu ba as-sababa da al-wusta yace bai fi tsakanin su su biyun nan ba sabila da kusancin su su kansu turawa ai sun yi hasashen waida a tashin duniya ba su san kuma Allah ne ya koyo ma yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikra ila rabbika muntaha ba wanda ya sani sai Allah la yujalliha li ahadin illa hu babu wani wanda ya san ranar turawa wai suka ce wai 2000 da ai tashin alkiyama har suka yi wani fim yana nuni akan barazanar da da a fuskanta da meye da meye sunan fim din end of the world wai 2000 ai an yi ta yada wannan rumors din wai wai dubu biyu daidai za a yi tashin alkiyama dubu biyu daidai ne to babu wanda ya san tashin alkiyama sai Allah wanda ya mutu ai alkiyamarsa ta tashi kamar yadda annabi faɗa man mata kad kamar kiyamatu duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tashi aina ma takunu ya'ti bikum Allah jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wa li kulli wujhatin huwa muwalliha ya karanta shi da huwa muwallaha ya karanta shi da huwa muwallaha sayyidina abdullah ibn abbas رضي الله عنه فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يعتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير نعم
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله يتي ومن حيث خرجت دو يدك فتو الدنيا قبر كو يما كد كو أريوا فول وجهك شطر المسجد الحرام in da ka bauta ma Allah ka fiskanci mafiskantan ɗaki ne alfarma na Ka'aba, Qiblatul Anbiya'i, alƙiblan annabawa. Sabila da Yahudawa, ahlul kitabi suna cewa annabi da yake a juya alƙibla suna cewa annabi ya yi shauƙin gida ne, ya yi shauƙin garin Makka kenan sai ya ce wa mutanensa a juya a koma fiskantan ɗakin Ka'aba. wanda kuma ba haka ne ba an yi ma annabi Muhammadu yadda yake so ne sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammadu shine ka'abatul ka'aba ka'aba ma tana da alqibla ai ko ai ka'aba halittar Allah ce ko duk wani halittan Allah na da majingina waye majinginan halittun Allah manzan Allah shi da majinginan halittun Allah ce akwai wani daga cikin ‘ya'yan wato kalifofi na banu umayya mai suna hishamu ɗan abdulmalik a wani kaunin kuma an ce khalid ne ɗan abdulmalik ibn marwa ya zo garin makka aikin hajji to da ke an cika a shekaran da ya zo ana ta cinkoso wajen yin aikin hajji wajen tawafi sai ya nemi ɗan wani waje aka masa hema hakan nan ya zauna a gurin yana jiran mutane su ragu sai shi ma ya shiga layi ya yi ɗawafi. Yana zaune kawai sai ya ga wani ya zo, shi ɗayansa babu dogarai a bayansa, babu jama'a a bayansa, ya tinkari ɗakin Ka'aba zai yi dawafi kawai yaga ana darewa mutum shi ɗaya ba dogare shi kuma ya ga gashi ga dogare gashi ɗan sarki ga su masu sarauta ga su masu alfarma yaga amma ga wani mutum shi ɗaya ya zo da mutane sun gaishe kawai sai su dare su ba shi hanya ya shi sai ya ce waye wannan kabila da su ne da mulki ya ce waye wannan akwai wani sha'iri sunansa Farazzak sai ya fito yana yabansa jikan manzon Allah ne sayyiduna Ali Zainul Abidin sai ya fito yana yin yabo yana ba da amsa ma jikan madan Abdul Malik din nan yana ce ya sa'ili aina halal jud wal karam indi jawabun idza tullabuhu qadmu هذا الذي تعرف البطحاء وقعته والبيت يعرفه والركن والحرم yace ya ina ne tambaya na aina halal judu ina matattaran baiwa yanda baiwa ya sauka wal karamu ina matattaran kyauta yanda karamci ta taru yace in bi jawabin ina da amsa idza tullabuhu qadimu idan masu neman amsan suka zo sai ya nuna sayyidina ali zainal abidin yace hadha allazi ta'rifu al-batha wa ta'atuhu yace wannan shine wanda makka ita kanta ta san wanda yake taka ta a yau takun da yake yi ita kanta al-abtahu ta san wace takun a cikin ta yace kai wal baitu ya'rifuhu baitun dakin ka'aba ma ya san waye wannan war rukunu ar-rukunu ma ya san waye wannan yace kai wal haramu haramun ma gaba ɗaya ya san waye wannan yace hadha ibn fatimatin in kunta jahilu هذا به قد eh bijabbihi anbiya'ullahi qad khutimu yace wannan shine dan sayyida fatimatu zahra in baka san shi bane da kakansa ne aka yi cika maki ma annabawa gaba daya to su dakin ka'aba ma ta san su dakin ka'aba ta san su makamatu ma sun san su duka gurin da ake zuwan sun san wane ne su tunda su ne ƴaƴan manzon Allah jikokin manzon Allah Allah yake wali kulli wujahatin huwa wali kulli wujahatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu yati bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram du yadda ka fito ka tinkari wato ta yadda dakin Allah ne alfarma ka abu yake idan zaka bauta ma Allah wa haythu ma kuntum a du yadda kuke a duniya fa wallu wujuhakum shatara ku fiskantar da fiskanku a yanda wannan ɗakin ka'aban yake wa innahu lal haqqu min rabbik wallahi lallai wannan umarni na juya ɗakin ka'aba gaskiya ne daga gurin ubangijinku wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun amma ku sani Allah baya rafkane dangane da abin da kuke aikatawa wasu da cikin ku wanda suke gunaguni da wasu da suke munafinci da wasu da zuciyarsu yake kai komo da mushrikan da suke izgili wa manzon Allah akan juyewan wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah baya rafkane dangane da abin da kuke aikatawa na'am
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
ومن حيث كرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطراه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله تعالى يسي ومن حيث خرجت دو يدك فتو wannan maimaitawa ake yi sabila da tauhidi sabila da akan yi at-takraru lit-tawkid maimaita abu sabi da tauhidi a baya Allah ya ce wa min haythu kharajta du yadda ka fito anan ma Allah sai ya sake maimaita wa min haitu kharajta wannan ana yi ne littaukidi ana yi ne domin karfafawa wa min haitu kharajta duk yadda ka fito ko ta gabar ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa fawalli wajhaka shatral masjidil haram in kana son ka fiskanci ubangiji ka bauta masa to ka fiskanci ta yanda ɗakin Ka'aba mai alfarma yake wa haikuma kuntum a duk yadda kuke a duniya aka ce nan wurin wato an yi domin girmama manzon Allah an yi wato an ambace shi a keɓance kafin a ambaci sauran kowa da kowa wannan yana daga cikin abin da yake cikin malaman ilmul badi sukan fitar da wato muhassanatu na iya magana cikin haka wani mutum ne mai daraja to a maimakon a kawo shi cikin ayari to shi ba irin ayarin bane sai a ambace shi daban sai a ambaci sauran amawa daban kamar misali wannan suratul qadri da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr sai ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna saukowa sai Allah ya ce war ruhu da mala'ika jibril ai mala'ika jibril ma mala'ika ne da idan aka ce tanazzalul mala'ikati ba sai an faɗa muku waye ar-ruhu ba to wannan shine zikrun khas ba'da al-am lijilalati ala fadlin khas an ambaci wani mutum ɗaya bayan an ambaci ordinaries kowa da kowa dan a nuna waye wannan mutum ɗayan da aka ambace shi abin da yasa aka ce tanazzalul mala'ikatu sai aka ce war ruhu sabila da mala'ika jibrilu na musamman ne na musamman ne eh akan ce masa sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda har Allah na masa kirari da muta'in samma amin مطاع ثم عميل ذو قوة عند ذي الأرش متين مطاع ثم عميل ملائكة جبريل يتي بن تقجن نا أيو دقا دقينا نا أمين شي دقا عذابا الله با سيرانا دا الله يمين كراري دا مطاع ثم عميل yace amma da ina tsoron karshe na ya rasulullah annabi ne ya tambaye shi yace shin wani abu na rahama ne ya same ka yace kwarai ya rasulullah kafin a turo ka ina tsoron ƙarshe na sabila da shedan ma ƙarshensa bai yi kyau ba to ni ma ina tsoron ƙarshe na yace amma da aka turo ka fa atamantu bi sana'illahi alai sai sai na aminta da yabon da Allah ya min yace muta'in tamma ani ni din nan wato abin yi wa biyayya ne kuma a can wato malakutu na sama ni amincacce ne to akwai abin da suke wato nan da Allah yace wa min haythu kharajta duk yanda ka fito fawalli wajhaka ana nin magana da waye da manzan Allah sai aka ambace shi shi daya sabila da shi kadai ne a makamin sa amma sauran amawa na duniya sai aka ce wa haituma kuntum ko kuma an muku kudin goro duk yadda kuke gaba daya fa wallu wujuhakum shatara ku fiskantar da mafiskantan alqiblan ku ta yanda annabi ya fiskanta li alla yakuna lin-nasi alaikum hujja sabila da kada mutane na Yahudawa su samu hujjan abin magana a kanku abin faɗa a kanku sabila da Yahudawa wai suna suna aibata annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce wai alƙibla ma su suka nuna masa alƙibla alƙiblan ma alƙiblan kakannin su yake bi alƙiblan annabi annabi Musa alƙiblan banu Isra'ila sai Allah ya ce to an juya muku ne li alla yakuna lin-nasi alaikum hujja dan kar mutane su samu hujjar da za su na kafa muku suna ce su suka nuna muku alƙibla illal ladina zalamu minhum sai dai wanda suka yi suke suke zalunci daga cikin su wannan aka ce waye wannan istisna'i yana nufin mushrikan makka ne mushrikan makka sun yi ta cika baki suna cewa ai dama mun san bai dawo tun da ya juyo ya fara kallon alƙiblan mu to saura kaɗan ya bar wannan addinin san ya dawo cikin addinin mu shine Allah ya kira su da illal ladina zalamu sai dai waɗanda suka zalunci kansu Allah ya ce fala takshawhum kada ku ji tsoron su Allah ne abin tsoro wakshawni ni za ku ji tsoro wali utimma ni'mati alaikum kuma zan cika muku ni'imana in kuka ji tsoro na zan cika muku ni'imana gare ku wa la'allakum tahtadun kuma zan shiryar da ku hanya madaidaiciya Allah zai faɗa mana waye wannan ni'iman a ayan gaba kama arsalna fikum rasulan amma babu lokacin da zamu karanta ayan ita ma kanta wannan ayan zamu karanta ta gobe insha Allah munana tata sabila da a yanzu zamu samu lokacin da zamu amsa tambayoyi ne ina ga lokacin mu yayi ko to Allah ya ba mu sa'a idan da tambaya ɗaya biyu sai a amsa sai mu amsa tambaya abin da ya rage kuma gobe sai mu daura wa alaikum salam na'am amin amin tambaya za a yi aran ma ka tambayi abin da za ka tambaya aran ma eh a yi tambaya aran ma me ya tambayanka na'am Mm. Abin da ke so ya tambaya shine wato mai farilla zai iya bin mai nafila to mai farilla niyyarsa daban mai nafila niyyarsa daban mai nafila yayi niyyar zai yi nafila ne kai kuma kai niyyar zaka yi farilla ne zai haɗu yayi daidai da niyyar mai aikin haji da niyyar mai umara zai yi daidai da wanda zai tafi Kano da wanda zai tafi Maiduguri hanyar su ɗaya ne ba ɗaya bane kowa da hanyarsa kai mai farilla zaka yi sallanka kamar yadda yake a mazhaban ahlus sunnati wal jama'a duk da wasu sun yi magana akan hakan zai iya yiwa ka jona ka bu mai nafila amma mazhaban Imam Malik bai bi wannan fatawan ba yana da fatawansa na niyya daban-daban ne sabila da haka idan ka zo zaka yi niyyan ka ne na farilla shi ka bar shi yayi nafilarsa wallahu a'lam na'am wa alaikumus salam na'am Na'am. To malamai sun yi sabani akai. Wannan yana daga cikin abin da malamai suka yi sabani. Wanda tsawaita neman bayani kuma a kansa zai zaman to jidali wanda ba dole bane, ko ba haka ba? Akwai abin da ba dole bane baya cikin rukunin musulunci. Ba dole bane sai ka san shi. Amma Khidr alaihi salam sun yi sabani wasu sun ce annabi ne wasu sun ce waliyi ne. Amma abin da mu mazhaban mu na shehunan mu na sufaye suka tafi akai Khidr alaihi salam waliyi ne ba annabi bane. salihi ne daga cikin salihai Allah ma ya ambace shi ne da salihi ya ambace shi ne da abdan min ibadina bai ambace shi da annabi ba sabila da haka Khidir alaihi salamu kamar yadda ke a gurin su wato sun ce waliyi ne wasu kuma sun ce annabi ne amma duk wanda ka dauka suna da hujjar su kuma duk yadda ka tsaya ba laifi bane yawwa ba laifi bane amma dai sufaye sun ce waliyi ne daga cikin waliyan Allah subhanahu wataala na'am نعم وعليكم السلام كسامو أنا صلى جمعي نعم نعم a'a ba za ka jona ba tambayan da yake shi ne ya zo ya samu wata sun riski liman sun samu kaman irin raka'a ɗayan nan to shi kuma da ya zo bai samu raka'a ko ɗaya ba bai iya jonawa da wanda suka dan samu wani abu da liman din nan to ba za ka jona ba ba za ka jona ba za ka yi sallan ka ne sai dai idan ka samu ƴan uwan da za ku yi jam'i sai ku yi jam'i tare da su amma wanda ya riga ya samu sallah tare da liman yana yin qaba'in abin da ya wuce masa to kai kuma da da ka yi adadi sallah daga farko ba za ka zo ka daura akan nasa ba an fahimta da lokaci to Allah ya ba ya kare to Allah ya ba mu sa'a insha Allah gobe za mu amsa sauran tambayoyi ya hakuri sabiya da muna son wato karatun ya zamo abin da aka fitar shine muke so ya a saka shi a gidan rediyo daidai Allah ya ba mu sa'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya biya mana bukatunmu duk wanda suke cikin wannan al'amari Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka bada gudumawa kadami ko babba domin saka wannan karatu a kafafen watsa labarai Allah ya saka musu da alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai gidan nan dallawan Allah ya kara masa lafiya limamin mu Allah ya kara masa hazaka da kwamitin mu na masallaci ciyaman Allah saka muku da alkhairi da kowa da kowa ma duk mai bukata Allah biya masa albarkan manzon Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم